أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen da ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake fattara komai cikin kaddara wasu ne ba mu ikon haduwa domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa na babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah darasi da ya gabata jiya mun karanta fasalin inda malam ko fasalin da malam ya dauko yake raddi ga wannan shubuha wa'inda suke fifita duniya suke fifita duniya akan lahira ke ganin cewa duniya ce tabbas amma dai lahira ba tabbas ba ce to malam yayi raddi wannan magana ɗaya bayan ɗaya sai malam yake cewa faslun wannan wani fasali ne zai yi bayani malam yace al-farqu bayna husnul zanni wal ghurur kenan masu yin ruwani suka ce malam zai yi magana akan menene bambanci tsakanin kyakkyawan zato da kuma rudi akwai bambanci tsakanin husnul zanni da kuma alguru shi husnul zanni kamar yadda muka gani yana zauwa ne bayan aiki kamar yadda muka gani a can baya yana zauwa ne bayan mutum ya yi aiki bayan mutum ya yi riko da sababi bayan mutum ya ba da abin da yake kan shi da haƙƙin ubangiji to a lokacin da ne zai yi tsammanin husnul zanni amma shi kuma rudi mutum ya ki yin aiki ya ƙi bin Allah ya ƙi hannuwa daga abin da Allah ya hana kuma ya zo ya ringa tsammanin cewa wai Allah zai mashi rama ko zai mashi gafara ko zai sashi aljanna shi to wannan ruku ne da guri shine ma da yake cewa faqad faqad tabayyana al-fawq bayna husn az-zann wal ghurur mala yace ai hakika bambanci ya bayyana tsakanin kyakkyawan zato da kuma ruɗi wa anna husn az-zann mala yace shi lalle abin da ake ce ma kyakkyawan zato in humila ala al'amali abin da ya ɗauki mutum ya sa mutum ya yi aiki abin da aka ɗauke shi a saman aiki to shi da kyakkyawan zato ma'ana mutum ya yi aiki ya yi riko da sawabi to a lokacin ne sai kyakkyawan zato zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mala yace sannan kuma wa hassa alaihi ya abin da ya ɗauki mutum ya sa shi ya aiki kuma ya kuɗaitar da shi akan aiki wa saqa ilaihi ya kora mutum zuwa ga yin aiki da riko da sawabi Jimala ya ce fahuwa sahihun to wannan shi ne ingantaccen kyakkyawan zato sai ce amma wa inda a ilal babala idan kyakkyawa idan mutum abin da zai kai shi zuwa ga babala shine zaman banza wal inhimaku fil ma'asi da kutsawa cikin sabo to mala ya ce wannan fahuwa gogoro wannan shi kuma rudi ne ba kyakkyawan zato ba malam ya ce wa husnul zanni huwa raja'u shi abin da ake ce ma kyakkyawan zato shi ne ƙauna ƙauna rahmal Allah ko ƙaunar wani abu daga wajen Allah subhanahu wata'ala mala yace fa man kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'a duk wanda ya zama to ƙaunar shi da yake tana shiryar da shi zuwa ya ima Allah biyayya wa jaziran lahu an ma sai sannan kuma wannan ƙauna tana tsawatar da shi ga barin sabo fa huwa raja'un sahihun wannan shi ne kyakkyawan zato ingantacce mala ya ce amma wa man kanat babalatuhu raja'an amma wanda ya zaman to babala shi da yake zaman banza shi ne kuma ya sa a matsayin ƙaunar da yake da shi ne zai samu da yake cewa rahmar Allah kawai yana zama ne baya aiki sai yawan guri kuma a haka yake so ya samu rahmar Allah ko ya samu wani matsayi a wajen Allah mala yake cewa wa tafridan sannan kuma kaunar shi zamanto kawai tafridi ne shine a afwal wa raja'uhu batala sannan kuma kaunar shi zamanto batala ta shine zaman banza wa tafridan da kuma sakaci malam yace shi wannan sunan shi fa huwa al shi sunan shi al shine abu gudu wanda aka buɗe shi shine rudadde malam yace walau anna rajula malam zai bada misali sai yake cewa walau anna rajulan kanat lahu ardun da a ce wani mutum yana da wata gona wannan gonan yu'ammilu yana ƙaunar ko kace yana so ko yana burin an ya'uda alaihi min mugilliha ma yanfa'u yana so abin da ya ciyan ko abin aikin da yi na wannan gona ya dawo da amfani ya ji ya yi shimka ya yi noma ya yi maimaita kuma ƙarshe yake so ya samu amfani sai ce amma shi wannan mutumin bai yi abin da zai samu wannan amfani kawai yana da gona ce kawai sai ya ji kawai fa ahamala yana so ya ci amfanin gonar amma kuma bai yi abin da zai ci amfanin ba bai kai mataki ko bai kai mataki bai je yi sassabe ba babu shimka ba noma ba maimai kuma wai a haka yake so sai ya ci amfani malam ce fa amara kawai sai ya bar wannan gonar ta ragibe walam ya walam ya zuraha bai ya shimka komi ba walam ya harusa bai nome ta ba sannan kuma wa hasuna zannuhu bi annahu ya'ti min mujalliha ma ya'ti min ghairi harfin wa badri wa saqi wa ta'amud al-ardi malam yace kuma a hakan wai yayi kyakkyawan zato yake tsammanin cewa wai abin da zai zo daga cikin wannan amfanin gonar da yake so ya samu zai zo ne ba tare da an yi shirka ba ba tare da an yi noma ba ba tare da an shuka koyi ba ba tare da an bata ruwa ba sannan ba tare da an yi an yi al'amana Allah yin aiki a cikin wannan shine ta'amud al ba tare da Allah yin aiki a cikin wannan gonar ba kawai haka yake so kawai shi dai mujarrad yana da gona so yake kuma damuna ta zo ta wuce ya je ya sassabe ya biya ke cewa ya je ya sare kayan gona ba tare kuma da ya shiga koyi ba sai ma da cikin wanda ya tsammani haka ha ne aka fassara min mughilli hakin mughilliha shine wanda zai yake so ya tiriba ta yake so ya tiriba abin da yake gona shi ma da yake cewa wanda yi haka to la'addahu nasu min asfari sufa to da mutane sun lissafa shi daga cikin mafi haukan ko ka ce mafi wawancin wawaye tunda in ba wawanci ba za a ce kana da gona yanzu ba gona ba ko yanzu ta kake da baka je ka shuka koyi ba kuma kai so kake kawai duk bayan wata ko ka je ka sare abin da ne ne to sai dai ciyawa da awaki kawai za su ci malai kita to wanda ya haka wato da mutane sun dauke shi a cikin mafi wawancin wawaye malai yake cewa to wa kazalika haka nan abin yake law hasuna zannuhu inda a ce zaton shi ya kyautata wa qawya raja'uhu qawna shi ta alfafa bi an yaji a hu waladu yake tsammanin yake so wai yayi kyakkyawan zato kaunar shi da yake ta alfafa yake so wai da ya zo mishi yake so ya samu da min gerin jima'in ba tare da ya tara da iyali ba kawai yana da armi kuma da yana da arman wannan baya zuwa wajen iyalin nashi da niyyar kwana armi kuma a haka ke so ya samu ɗa to ma yace ko shi ma wannan da mutane sun sa shi daga cikin mahaukaci au ya sira a'lama ahli zamani ko kuma kawai so yake ya zama mafi ilimin a cikin zamanin shi so yake ya zama to allama a cikin al'umma a ce ya fi kowa a ce ai shine duk afirka wannan ya yi kowa ilimi mala yace min jami'a talabin ilimi sannan ko ba tare da ya je neman ilimi ba wa harsun ta min alai ba tare da kuma yana da kwaɗe a cikin wannan ilimi ba mala ya ce to shi ma wannan da ire-iren su duk wanda ya ce zai yi haka to da an ce wannan mahaukaci ne ai malamai wannan suke hausa suke cewa ko wanda ya burin ya samu menene ko ba tare da ya tare da abin ba to ana ganin cewa kamar da misali yake ko yake cewa ko yake cewa tagumu al-izza thumma tanabu layla kana son dauka kuma kana bauci da dare sai fita to wanda yake neman gwal ma nitso yake a cikin ruwa domin ya hudo gwal to kaga wanda ya ce maka yana so ya samu wani abu ba tare da ya sha wahala ba tare da ya yi sababi ba to wannan mala ya ce ko a hankalce to za a ɗauke shi mahaukaci to bari kuma ina abin da ya shahi lamarin Allah subhanahu wataala mutum ya ce yana so ya samu matsayi a wajen Allah ko yana so ya yi kana ko ba tare da ya hausa ma hanyar ba ai kamar da misali yake cewa ai man akhda dayra ko dalla duk wanda ya kuskure ma hanya to bata zai ba zai samu abin da yake so ba ko kaɗan ko da yawa in aka ce maka kama hanyar da maka sai kai hanyar talabi ka ga ai baka je wala mai ha'a ba ka bace ka bace to ka gani malai yake cewa wa amsalu zalika da wanda ya kama da wannan malai yake cewa fa kadalika hakanan man hasuna zannu wanda zatan shi ya kyautata wa qawwa raja'uhu qawnashi ta karfafa fil fawz bi darajatil ula wani yana so ya rabauta da darajoji maɗaukaka wani na'imun muqim yana so kuma ya rabauta da ni'ima wanjaziya ni'ima tabbatar cewa da bata arewa min gari da'ati ko ba tare da ima Allah biyayya ba kawai so yake a sashi aljanna Firdausi so ke yi makwantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare kuma da yayi aiki ba mala yace wala taqarrubu illa ba tare da ya kusanci Allah da wani da wata ibada ba wa imtisa bimtisali amri ba da ta hanyar yin abin da Allah ya ce wacce wai sunabi nawayi ta hanyar nisan abin da Allah ya hana mala yace to shi ma wanda ya haka to shi ma za a lissawa shi daga cikin mahaukata kisa manzo Allah ke cewa ai a da yake wadi ko alkayisu man dana nafsuhu wa amila ma bal bauti yake cewa wanda yake da cikakken hankali shine wanda ya ima kanshi wa'azi kuma ya aiki saboda bayan mutuwa sai ce amma wal ajizu shi wanda yake gaje shine kawai wanda yayi ta guri akan Allah yayi ta guri a wajen Allah ba tare da yayi aiki ba malaka cewa wa qad qala ta'ala haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru lalle kaga wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi kuma jihadi dan ɗaukaka dan ɗaukaka addinin Allah sai Allah ce ula'ika irin waɗanga yarjuna rahmatallah su ne suke kaunar rahmar Allah su ne suke kaunar aljannan Allah malam ibn al-qayyim yace fata'ammal yace ka lura kaifa ja'ala raja'ahum yaya Allah ya sanya ƙaunarsu da suke itiyanahum bi hazihi da'ati zan wasu da wannan aiki na biyayya ma'ana ƙaunarsu da suke na rahamar Allah bayan sun yi menene bayan sun yi imani bayan sun yi hijira bayan sun yi jihadi dan Allah to su kuma suka suke ƙaunar rahamar Allah suke ƙaunar aljanna Allah kaga da suka da suke sababi ba ce ba a'a mu mu zamna mun ma jihadi mun ma komi amma kuma so muke musamman ramal Allah yadda suka yi aiki suka yi biyayya suka yi a gafe cewa suka yi ma Allah da suka yi kusanci ga Allah to kwana suka zo suke kaunar ta ramal Allah amma kawai su zama suka kame hannu suka ce a su so suke su shiga aljanna firdausi malam yake cewa wa qala al mughtaruna malam yace masu rudi gudaddu suka ce su a hadin suwa suka ce innal mufarridina ka ga masu sakaki wal mudayyi'ina li huquqillahi masu tozartar da haƙƙoƙi na Allah al mu'affidina masu wohintar da umarni na Allah albagina ala ibadihi masu zalunci ga bayin Allah almutajarri'ina alama alama alama harimi wanda suke da ƙarfin hali wajen aikata abubuwan da Allah ya haramta sai suka ce ula ya kyau juna rahmatullah to wa'annan su ne suke ƙaunar rahmat Allah kaga wannan a haɗa huɗaɗɗu tunda kamar wannan a ma'anan magana su ta nuna haka nan a wajen su wanda suke wanda suke da sakaki wajen bin haƙƙin Allah wanda suke yi suka yi watsi da umarni na Allah wanda kuma suke zalunci suke aikata dukkan nau'ika na sako kuma su ne wasu ke kaunar rahmar Allah to kaga wannan abu ne wanda bai yi ba sai malam yake cewa wasirul mas'ala sirrin wannan mas'ala shine ka sani annar raja'a kasancewa kauna wa husnal zanni da kuma kyakkyawan zato inna ma yakunu ma'al itiyani bil asbabi lalle yana kasancewa ne idan aka zo da sabubba allati iqtadatha hikmatullahi fi shar'i sabubban da hikimar Allah ta zartar da su a cikin shari'a ta Allah wa qadarihi da kuma qaddara ta Allah abin da Allah ya kaddara wa thawabihi da kuma sakamako na ubangiji wa karamati da kuma karamta shi shine menene malai ce fa ya'ti al-abdu biha bawa yazo da wannan sabubban da Allah ya sa sababin kaza shine kaza wanda yake so ya samu kaza yayi kaza wanda yake so su ga aljanna ya aiki wanda yake so samu kusanci da Allah ya aiki yayi kaza to wayannan sababin bawa ya zo da su summa yuhsinu zannahu bi rabbihi sannan kuma sai kyauta da tashi ga Allah subhanahu wataala wa yarjuhu sannan kuma ya kaunaci Allah sannan kuma Allah yukilahu ilaiha kayya dogarantar da ranshi zuwa ga wannan aikin da yake ma'ana kai ya kuma yasa cewa a'a saboda aikin shi ne Allah zai mushi a'a saboda daga bayan yayi aiki kuma yasa kan cewa rahmal Allah ce za ta kai shi wannan matsayi malai ce wa an yaj'alaha ya sanya wannan ya sai kai kai ya sanya ta ita ce bai isar da shi ko mai sadar da shi ba ya fa'u ga abin da yake zai amfanar da shi kai ya sanya cewa aikin shi ita ce za ta kai shi wannan matsayin sannan wa yasrifa anhu ma yu'ariduha wai wudu la'asara sannan kuma ya juyar da ran shi daga ma yu'ariduha abin da zai zo ya bijirce mata abin da zai zo ya bijirce ma ko aikin Allah da yake wai wudu la'asara abin da kuma zai bata gurbin wannan aiki da yake to kaga ibn al-qayyim yace wannan shine sirrin matsala kenan kamar yadda malam ya ƙara bayyana ya yi ta bayani wannan wani ka ɗauka tun daga babu wancan ne muje ɗauka ba al-israru ma az-zambi shine ku yi ta kawo wannan dan dan kasancewa wannan aure ibnu al-qayyim wa shubha ce mai girma kuma shubha ce wanda in mutum ya zauna akan shi za ta halakar da shi kuma shubha ce wanda har yanzu mutane ba su bushe ba suna iya tunani akan ta kawai za a ga mutum yana zamne yana sha'anin shi yana gode shi yana wannan yin shi sai ka mishi magana sai ya ce maka a takawa hamuna ai imani a zuci yake ko ya ce maka ai kowa kabarin shi daban kaza kaza ai rahmar Allah ya rabu duka ana samun wannan abubuwan to wannan magana ce wadda take mai digma magana ce wadda take mai haɗari kwarai da gaske kenan abin da yake a kyakkyawan zato na gaskiya dai daidai shi ne wanda yake zama bayan mutum ya yi aiki bayan kuma mutum ya yi riko da sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su ne a cikin shari'a shi dan insha Allah ta'ala za mu dakata abin da muka yi da Allah wa la da musallallahu alaihi wa sallam ya gafarta mu subhanallahi wa bihamdihi wa atubu ilayk